nan wa ake samun kokowa cikin almajirai ka in ce malamai go malaman musulmin da su niki cikin almajirai za a samu kokowa da rigima da rikikiya a yi daddahe su ƴan uwansu su ta sha masu aya da hadisi su kiya a yi ta karanto masa hadisi su kiya kowa ya yi zuciya amma da an kira wani ɗan kasuwa wanda ya taɓa ba su taimako ko ya taɓa hidda zakka ya ba su jikka hamsin hamsin yanzu da ya zo ya sabaki sai a ce to alhaji wallahi tun da dai kun sabaki zancen ya wuce komi ya kare har an kashe wutar don Allah wannan malamai ne ko ‘yan iska malamta ce haka ko iskanci ne wallahi wanga ba malamta ba ne iya shege ni da tashanci ku zo kuna kokowa kuna gardama bisa kan wani abu a kira ka gehe a ce malam don girman Allah ku yi haƙuri ku tuno Allah ya ce kaza ku kuka yi sanin karatun nan a karanta ma ayan nan ai ai a kira wancan a karanta ma yayi zai ya ce a ai wannan ayan na fi ka sanin ta eh kaza kaza karshe in wani ya zo ya sa baki saboda da dan kasuwa shikinin wuta ta mutu wannan yana nuna akwai tawaya ko babu tawaya to tawayar da ke da kwai shine masu ilimi suka wulakantar da ilimi dole ne su masu wulakanta duk wanda ilimi ya wulakantar da shi wallahi sai ya wulakanta shi استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون
الحمد لله dukkanin godiya da yabo da jinjina su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. Salati da sallama da girmamawa su tabbata akan annabin rahama manzon tsira sallallahu Alaihi wasallam. Ban haka a yau muna uku ko? Hudu ga watan Muharram wata na farko a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 ɗan uwa mahalarta wannan waje ina isar da gaisuwa ta addinin musulunci zuwa gare ku baki ɗaya ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna matuƙar farin ciki mara misali kasantuwar sanadiyar haɗuwanmu nan shine wato gudanar da walimar buɗe wannan makaranta mai albarka wadda ba wani ɗan kasuwa ba ne cikin 'yan kasuwan maraɗi ya gina ta ba wani mai kuɗi ba daga cikin masu kuɗin maraɗi ya gina ta a'a malama ce tare da almajiranta suka yi kokari suka halhada abin da ya sauwaka tsawon lokaci suka dore cikaro-cikaro har suka kai suka sai hili bayan sun sai hili kuma suka zo suka yi gini wannan ba ƙaramin kokari ba ne wannan ba ƙaramin aiki ba ne wannan ba ƙaramin misali ba ne ga sauran makarantu lalle malama tare da ɗalibai gaba ɗaya sun cancanci a jinjina masu akan wannan ƙoƙari kuma sun cancanci a yi masu addu'a da fatan alheri kuma karemi kamar yana na tarda malam nan wurin yana bayani wallahi tsarkake aiki da yi domin Allah yana da tasiri kwarai wajen sanya Allah ya sanya albarka wajen Allah ya kama wajen ababe su ci gaba da ɗorewa sai idan domin Allah ake domin duk abinda ba don Allah bane wahala ɗorewa gare shi abinda aka kama saboda Allah shine wanda babu wani shamaki babu wata katanga babu wani ƙunƙu wanda zai zo ya yi kal ya hana a tayi baka gabatar Allah ba da yake domin Allah ake yi in aka samu wani mai kudi ko mai mulki ko wani isasshe ya zo ya ce ba za a yi ba musulunci ya tsara sai dai a buge shi a wuce a yi jihadi me yasa aka tsara jihadi ai shi jihadi yanda munafukan duniya ke fassara shi da ta'addanci ba haka nan bane jihadi ma'anar shi shine addinin nan na Allah shi Allah yake so a yi bisa ban ƙasa duk wanda yace ba a yi ba to wannan ya zama kunkun masiha ya halatta a gudda shi ya halatta a kauda shi saboda dole sai an yi addinin nan shine Allah yake son a yi to shine ma'anar jihadi a tarihin musulunci ka taba ganin an yakaci wani wanda ba shi ya takali musulunci ba dukan karanta sai ga wasu ne wanda suka ce su in dai da ransu kawai ba za a yi musulunci ba sai Allah ya shar'anta to a yakace su sai an yi to ƴan uwa musulmi wallahi wannan abin da ɗalibai suka yi a cikin wannan makarantai wallahi ba karaman abin misali bane ga sauran makarantunmu na maraɗi gaba ɗaya nan nake so in haska wasu darussa da ya kamata a ɗauka ba daidai ba ne malami makarancin ƙur'ani mahaddacin ƙur'ani da darajarka da ƙimarka da mutuncinka ka je ka zub da jiki a wajen wani kana neman ya zo ya taimake ka kana neman ya zo ya kama ma kana neman ya zo ya gina ma makaranta kana neman ya zo ya sai ma kaza wannan kaskanci ne girman alkur'anin da Allah ya baka da girman ilimin addinin musuluncin da Allah ya baka ya wuce a ce sai ka zo ka yi zaune ko ka yi goho wajen wani ɗan kasuwa ka gaya mai wai kana da bukatar ya gina ma makaranta alhali shi wannan ɗan kasuwan gari guda kuke rayuwa da shi yana da labarin ka ya san ka watakila ya ma taɓa zuwa makarantai ya san kami ya ƙi zuwa ya kuma shi musulmi ne ya san Allah ya yadda da Allah kuma ya yadda da sakamakon da Allah yake yi ba jahili ba ne amma ba zai yi ba wasu in ka zo ka yi kwance ka zube a wajen shi ka gaya mai cewa wai wallahi tallahi muna da matsala alhaji ku taimaka ku sa hannu a'a ya kamata mu dauki darasi almajirai ya kamata 'yan makarantu mu dauki darasi duk abin da makaranta take bukata to ai aiki da ilimi sai a ga wace hanya ya kamata a bi a samo shi ba tare da an wulakanta ba duk abin da makaranta take bukata ai aiki da ilimi dama ko can ilimi shi kadai ne ke magance matsala kai idan muka ga Allah ya baka ilimi kuma baka huta daga cikin wahalhalu ba da masihu baka huta daga cikin kunci ba da musguna to watakila baka yi aiki da ilimin ba ko kuma a'a Allah ɗaya bai ma ilimin naka albarka ko kuma tawadu ne kake da zuhudu cikin ukun na akwai guda ko dai tsinannan karatu ne kai Allah kwashe mai albarka ko kuma ya zamanto baka yi aikin da ilimin bayan da ya dace inda ka aikata shi da akwai mahita akwai abin da ke ba da mahita duniya kamar karatu in aka shiga cikin kunciya za a yi a huta karatu za a yi idan harakokin siyasa suka caɗe suka dame suka burkuce suka garwaye aka rasa mahita ina ake da mahita karatu za a samu mahita idan tattalin arziki ya taɓarɓare a cikin ƙasa aka rasa makama ya za a yi a dawo da shi karatu za a yi a dawo da shi idan duniya ta rikice ta rude wani na bautar shanu wani na bautar awaki wani na bautar rana wani na bautar kattai wani na bautar kunkaye wani na bautar itace kowa ya sha dajin shi daban ya za a yi a dawo da mutane bisa seti karatu za a yi idan zamantakewa ta lalace mutane suka zama daga munafiki sai azzalimi sai macuci sai mahassadi sai magulmaci idan lamurra suka lalace ba zamantakewa mai kyau ba yan uwantaka ba makwabtaka ba yan adamtaka ba mutunci ba sanin ya kamata mutane kowa ya zama mugu azzalimi abubuwa suka lalace suka babbarke suka daddare suka tattazge idan ana son a ɗinke wannan barakai da mi ake ɗinke ta karatu za a yi a samu mahita lokacin da Allah ya tashi turo haske annabin rahama sallallahu alaihi wasallam a duniya duniya tana cike da rudani akwai matsala babu babu zamantakewa mai kyau yaƙe yaƙe na basasa ba makwabtaka ba fahimtar juna babu ba ba ba ba ba abubuwan da yawa ba siyasa mai kyau ba jagoranci rayuwa irin ta dabbobi ake yi mai ƙarhi shi ke canya mai rauni wato wanda ya na sama shi ke kwamta na ƙasa haka manzan Allah ya tar da duniyar nan haka ya tar da duniya cikin duhu ɗiɗɗiɗɗif ko ina ka juya duhu ne amma domin Allah ya karantar da mu cewa abinda ake magance matsantsanu duk tarin yawansu ana magance su ne da karatu farkon sako wanda ya zo daga sama zuwa kunnuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne
bismi rabbikal ladhi khalaq Iqra manzon Allah ya ji magana ta Allah daga sama a kawo mai sakonta farkon abin da ya fara shi iqra yo aina akwai darasi kamar ana son a nuna wannan rikicin da duniya take ciki wannan dagwalgwamai da wannan lalacin wadda duniya take ciki na cewa kowane ɓangare ma akwai matsala to daga ina za a kamo in ana son a yi gyara daga ina za a faro in ana son mutane su gyaru shin tattara mutane za a yi a ci gaba da yi masu wa'azi shi zai kawo gyara shin ƙur'ani za a saukewa iso sattin a ta sauka ana kyakkyawa yawa a gari shi zai kawo gyara shin da ƙarhin tsiya sojoji za a nema ruwa su danna kan mutane suna kwamsa masu kashi dole kowa ya zama na ƙwarai yaya ne za a yi a magance matsala ta tattalin arziki yaya ne za a yi a magance matsala ta rashin jagoranci yaya ne za a yi a magance matsala ta rashin akida yaya ne za a yi a magance matsala ta jahilci ɗabi'u na dabbobi wanda mutane suke fama da su ya za a yi maganinsu ya za a yi a gamsar da mutanen da suke yaƙi na basasa na jahiliya shekaru ɗaruruwa su ma sun gaji yaƙin kakanni daga kakanni ba su san mi ya haɗa yaƙin ba ya za a yi a hana su wannan yaƙin kamar duka Allah ya ba mu amsa cikin wahayin da ya ma annabi sai ce ikaratu domin da karatu ne za a sanin mahita da karatu ne za a warkar da cuta da karatu ne za a wanke datti na jahilci za a wanke datti na dabbanci za a wanke datti na dakikanci duk inda kaga dakikai duk inda kaga jahilai duk inda kaga dubgaggu duk inda kaga miyagu duk inda kaga zalimai duk inda kaga yan hassada duk inda kaga maƙetatan mutane sun taru to babu wani sabili wanda za ka iya wanke musu wannan cutai wallahi sai na ilimi duk mutumin da ya kama tafarkin ilimi ya kama tafarkin warkar da matsalar da yake fama da ita da karatu ake magance matsala ta duniya da matsala ta lahira idan ka ga akwai matsalar da karatu bai magance ba to kaka yi tsammanin tana da magani duk matsalar da karatu bai magance ta ba to wannan da'ul ubali ne ciwo ne wanda yake baya da magani ‘Yan uwa, wannan yana nuna mu cewa ya kamata a ce malamai masu ilimi musamman ilimi na addini su suka fi kowa sanin mahita cikin al'amurra yau makaranta tana bukatar tsinciya kadai sai mu ce sai mun je mun gaya ma 'yan kasuwa kuma ga mu cikin makaranta min himu ɗari zube yau makaranta tana bukatar apons abin haushi wata katar da wai malami yana bukatar shi ba wannan wanda zai sha hitabulu wai sai ya je yana faɗa ma wani da Allah alhaji a samun mu shifo ya gane shifon gin malami a makaranta yana buƙatar tabulo wai sai ya gaya ma wani ɗan kasuwa wai a sai mai tabulo sai ka zama malami sakarai ɗan kasuwa suna kallon ka wani yaron su ko wani kaskantaccen mutum karkashin su in alhaji wani yace yana kira to in izo sattin ka buɗa zaka karance wallahi dole karshe qur'anin nan ka tashi da gudu saboda alhaji ya ce yana kira kai kamata ya a ce mun waye kamata ya a ce makarantu na musulunci wallahi mun waye wannan ƙur'anin da muke karantawa babu abin da baya haskaka mun ciki mu muka san matsayin sadaka amma kuma mu muka hi kowa kin yin sadaka mu muka san matsayin yi ma addini hidima amma kuma mu muka hi kowa miƙe kahuwa rashe-rashe muna jiran sai wani ya zo ya yi yaushe za ka cewa ciyarwa daidai ne alheri ne kuma ga aljihunka mace yaushe za ka cewa mutane su taimaka ma addini amma kai ba ka taimakawa wallahi kamata ya a ce wato wannan ya zama darasi ga duk sauran makarantu na musulunci ku zo ku yi tsari ku ga ya ya kamata in cikin runwa kuke ya ya kamata kuma kan ku gini da itashi ku shige idan kuna karatu wato a cikin gini na laka kuna sanya koma na siminti ku zo ku yi tsari in ku hamsin ne makarantar ko ku ɗari ku ga nawa nawa ya kamata ku ɗaya jehawa ku yi program nan da shekara kaza muna son in Allah ya yarda mu tara abin da za mu mai da wannan makarantar ta mu talaka ta koma makarantar siminti ku yi tsari ku yi makanku tsari idan kuna son wani abu a makaranta ko ma menene in na miliyoyi ne Allah ya sa a makarantar gaba ɗaya babu wani ɗan kasuwa wanda zai iya ɗauke nauyi to ku dai miskin nan nan kan ku jira sai wani ya zo ya maku kuma kan ku tsari wallahi za ku iya wallahi za ku iya wallahi za ku iya wa qalla man jadda fi amrin yu'ammiluhu wastashaba sabra illa faza bil zafar yana da wahala a samu mutum wanda ya dage akan wani lamari yana son yayi kuma ya hada da haƙuri yana ta yi wallahi sai ya ci nasara inni ra'aitu wa fil ayyami tajrubatan lisabri aqibatul mahmudatul afir dan ka yau da gobe ta isa ta karantar da mutum menene yasa yanzu har yan kasuwar da suke taimakawa sun kai sun gaji wasu suna faɗin maganganu bakake sai a je neman taimako wajen wani ɗan kasuwa wanda Allah ya ba shi kuɗi ko irin shekarun annabi Nuhu Allah ya mai a duniya ya tabbatar da wannan kuɗin nashi sun ishe shi amma kashi yana cinki yana abubuwa sun yawa wallahi jiya masu wani sun zo yana sanya ɗan gaya ma malamai maganganu me ya kawo wannan kaskancin da wannan wulakancin domin malamai ba su da tsari domin malamai ba su aiki da iliminsu domin malamai yaushe za a cewa ga kungiya nan ta musulunci kungiyar nan ta yi shekara goma da kafawa amma har yanzu ba ta da ko a rere ta sau wanda ke kawo mata kuɗi kullum ita yan bara ce kullum ita in ta tace wa'azin ƙasa bara wa'azin jiha bara wa'azin ƙofa gida bara wa'azin tafsirin azumi bara wai ko cinciya kungiyar ta ta sai wai sai ta yi bara saboda kida humanci wannan ba wai malamai ba ko yan tasha ne suka yi haka ai ai basu da kai wallahi ba su da kai ko 'yan tasha ne inda sun tattaru sun haɗu su da yawa ya zama na shekara goma suna tare amma har yanzu ba su iya taimakansu ko allura wallahi yana nuna babu tsari babu aiki da ilimi kamata a ce ƙungiyoyin musulunci namu musamman na ahalus sunna duk ƙungiyar da ta shekara goma da kafawa ta wuce bara sai dai ta taimaka ma miskinai ta fi ƙarfin ta yi bara babu lahi in tana farkon kahawa in ta yi aiki da irin tsarin da aikin da ƙungiyoyinmu suke yi ku je ku tarkato yanzu aka ce an shirya wa'azin ƙasa na neman taimako ƙungiyoyin nan wallahi akwai ƙungiyar da in ta yi wa'azin ƙasa na neman taimako sai ta tara miliyan talatin wallahi miliyan talatin amma wannan ƙungiyar saboda wato duhun kai saboda son zuciya saboda kin aiki da karatu saboda akwai mutane gidadawa a ciki sai ka da ƙarshe wannan kungiye kamun shekara ta kewa har ta koma bara wajen ɗan kasuwa ya shi ɗan kasuwa ƙarhe ne shi da bai damuwa dan adam ko ƙasa ce yake baka yau ka zo ya baka gobe ka zo ya baka wata rana ce ma za yi kai baka ɗiba da kanka ko ƙasa ce yake ɗauka ya baka balle kuɗi balle kuɗi masu wuyan badawa wanda wani mutum shi yake wallahi da in ya hudo kuɗi zai baka kamar ya ciro wata tsokar jikin shi yake shi ya ta taraddudi ya ta shakku ya ta abubuwa da kyal shi yasa ka jinjina mu ƴan kasuwan da suke taimako su ma ba ababen renawa bane duk wanda za kullum a je wajen shi ya bada ko da ɗan kaɗan ne wallahi ya cancanci jinjinawa saboda haka ɗalibai na wannan makaranta kun ba da kyaukyawan misali nasiha ta zuwa gare ku shine wallahi kar ku tsaya iyana kar ku tsaya iyana kun ga wannan wurin da kuka gina ku yi tsarin da za ku yi yanzu sai kun azabe ne kamar yadda malam ya ce ku tsara yadda sai kun azabe ne kuma duk abin da makarantar nan take bukata ku dagargaje ku tattakura ku yi da kanku kar ku jira wai sai kun je wani ɗan kasuwa ya zo ya taimaka kar ku jira in wani ya zo ya kawo kanshi ya ce zai taimaka kar a hana shi aikin Allah ne ƙoha buɗe amma in dai ba mutum shi ya zo ya kawo kanshi ba wallahi kar ku saki ku je kar ku saki ku bar malama ta shiga takura tana buƙatar wani abu makaranta wai sai ta je wajen wani ɗan kasuwa ta gaya mai sannan a samu ya kamata a ce kanmu wayewarmu sanin karatunmu ya wuce wannan don haka duk abin da makaranta take bukata ‘yan makaranta da ‘yan baka ‘yan bakakku da ƙadago ƙadagonku da dala goma goma ku kowa ya zuba wanda yake ganin shi wayo gare shi lokacin da aka ce a taimaka shi sai ya noke ya ƙi badawa na rantsa da Allah rashin wayo ne ba wayo bane wanda yake ganin shi an an ce a bada kullum ɗan ya gaya larura ne da matsala da illa da talauci da kunci wannan mutumin bai san daɗin sadaka ba wannan mutumin bai san roman da ke da kwai cikin badawa ba ai mutumin da ya saba da badawa to babu zancen yana da ko baya da hali ne ɗabi'a ce sabo ne in dai Allah ya halice ka da zuciya ta badawa wallahi ko ba kada sai ka yunkuri shi kuma Allah yana son irin wannan yunkurin shi ne ake ce ma juhudul muqim kokarin mai ɗan kaɗan ba abin amma so yake sai yayi to zuciya ka dibi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya yi mai zuciya ta badawa yana majin kuncin a zo a roƙe shi aikatari babu wani mai hikima yana yaban wani mai kyauta ya ce in ka zo ka roƙe shi in ba yadda abin badawa ina gudun ya ciro ran ya ciro ran shi ya miƙa maka don haka mai roƙo ka ji tsoron Allah ka san lokutan da kake roƙon shi saboda shi mutum ne wanda bai san babu ba ba ya cewa babu ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhud kanat la'ahu na'am wani yace bai taba cewa babu ba kaje wajen annabi ka roƙe shi ya ce babu a'a manzo Allah bai taba cewa babu ba in kaukaji ya ce babu to babu abun bauta da gaskiya ce Allah yake ni ita kadai ce babun da ya sani da kaji ya ce babu to ta kalmar shahada ce shine ce ma qala la qattu illa fi tashahudi yace laula tashahudi kai in ba dan kalmar shahada ba kanat la ahu na amuda babu shi ma matsayin na amtaki saboda bai san ta ba ba a san shi da ita ba ba halin shi bane ba dabi'a shi bace ba tarbiyyar shi bace ba ladabin da ya ladabtu da shi bane shi abin da ya sani shine bada saboda haka mu dage yan makaranta kamar yanda wato kuka yi wannan babban misali to kuma a ci gaba duk abin da makaranta take bukata a ci gaba kar a tsaya nan kai a kaddara ma ba ta bukatar komi ba mun shiga ba yanzu mun gani ta ginu masha Allah wanga ko wani dan kasuwa cikin mashahuran yan kasuwan maradi aka ce ya gina wanga ya ba Allah kawai makaranta ce ya cancanci a jinjina mai ko bai cancanta ba wallahi ko mai arziki ne wannan ya cancanci a jinjina mai saboda kamar yanda na faɗi muku cewa kuɗi ya badawa gare su ba kowa ba ne Allah yake ma wannan rahamai wanda zai iya ɗauka ya bada to balle a ce wato malama ce suka yi tsari tare da almajiranta aka halhada wannan ba ƙaramin abin birgewa ba kuma wannan darasi ne wanda ya kamata kowa ya aiki da shi kuma sannan yana da kyau yana cikin abubuwan da ya kamata a ɗora tunatar da ɗalibai na jihar maraɗi gaba ɗaya domin in aka yi kwamfaran su da sauran ɗalibai na jihohin Nijar za mu gasu suna da ɗan tawaya da ƙaramcin wannan in ba ku ba ai wahala ma ke da kai a samu irin wanga a wata makaranta to kamata ‘yan makaranta duk abin da ake bukata a makaranta ku yi ƙoƙari in mutum guda yana iya ɗaukewa yanzu misali akwai makarantu irin namu sai ga abin shika guda wai sai a jima ana ta kewaye sai a yi watanni ko shekaru wallahi babu shi jikka guda wanda kai mala inda gidanka ne ake da bukatar jikka guda wallahi tallahi da wannan yinin ba a kwana sai ka biya wannan bukatar to amma kai ma malan yana nuna ashe kai ma akwai tawaya bangaren kai in su ɗalibai ba su san darajar taimako ba ai ka sani in ka sanya asara kai to sannan su ɗaliban su ne suka hi cancanta su yi in dai makaranta ce domin malami ko arzikin shi ya zama ƙasa in bai bada ba bai yi laifi ba domin makaranta in an gina ta dalibai su za su amfani wasu za su ci amfani kenan kamata a ce su ake ganin suna gwagwarmaya kamata a da an ce ana da bukatar tabarma goma sai a ji hajiya lariya ta ce ni zan kawo biyar hajiya kando ta ce ni zan kawo takwas hajiya ta rumbuɗa ta ce to ni kuma zan kawo guda sha biyar yanzu sai an yi ƙuri'a a ce kai sun yawa sun yawa bari a yi ƙuri'a a zaɓa wanda ya ci ƙuri'a shi za a karɓar nashi haka ya kamata a ce duk in za a yi wani aikin alheri to ana gwagwarmaya sai wanda ya ci ƙuri'a kaɗai zai yi saboda mu ya kamata mu da ke karatu 'yan makaranta a cikin kowa sanin alherin wannan ya ne za a yi a samu ƙungiyoyi to inda za ka gano muna da tawaya tun daga ƙungiyoyinmu ne za ka gano tawaya ƙungiyoyi wanda a ce ƙungiya ce kasan ko mai ƙungiya asosiyasiyon aka ce ƙungiya ce wannan amma kuma haɗaɗa ne to me amfanin ma ƙungiya don Allah in dai ƙungiya za ta iya shekara goma tana matsayin ƙungiya ta musulunci da malamai ciki da mahaddata Qur'ani ciki da ƴan boko ciki wayayi masu kawo shawara da wane ne amma gaba ɗaya targazar su sun kasa samun abu ɗaya dal wanda zai dora ba su dala ɗari a kowane yini su yi wa'azin ƙasa su samu miliyan talatin duk su je su kashe saboda rudu wa'ole da malaman nan su girka wasu ababe wanda za su dora kawo kuɗi kenan ba Allah kuka tashi ma aiki ba iskanci ne kuke kawai ɓata lokaci ne kuke in dai Allah kuka tashi yi aiki, yo shi aikin Allah karewa yake ku gina abin da ko na bayan ku suka zo sai sun tar da gine-gine su tar da kun yi kamfanoni na kungiya su tar da kun yi wato kun gina gidaje na kungiya su tar da kun kun samar da motoci na kungiya yo in kungiya akwai lissafi gare ta lokacin da ba ta da komi na kuɗi ya dace ma a ce malamanta suna da mota wallahi bai dace ba to kan wani ya ce ai kai ma dan kungiyar ne aka yi bakwai ba to ai akwai dattawa mu kuma yara ne da yawanci in mu magana cewa ake yara ne eh manya ne suke hana abin ya tafi yawanci inda ai harka kungiya ai shawara ce ake zuwa ai to in ka ba da shawara manya goma suka ba da sabanin takatawa za a dauka wasu manyan cewa suke abinda babba ya cinkayo yaro ko ya hau duki bai cinkayo shi su kuma san yaran cikin juna suke ba akwai kuma wani abun wanda wani yaran in ya hango tsoho ko jikin shi ya zama gonar kaɗa gaba ɗaya bai iya hasaso shi ai ƙur'ani biya ga irin wannan musallan go wata rana wani yaro ya zo wajen wani sarki cikin tawagar dattawa ko da suka zo wajen sarkin suka zauna kawai sai yaron ya buɗe baki zai yi magana sai sarkin ya ce ka ji dan Allah yaro marar ladabi a ce kana ganin dattawa warin iyayenka da tsofaffi amma kai za ka buɗe baki ka yi magana sai yaron ya tashi tsaye ko da ya tashi tsaye sai ya tunkari sarkin zubur zubur zubur kawai da gauga ya je inda sarkin yake ya tsaye da ya tsaye sai ya soke kan shi ƙasa ya ce ranka ya daɗe Allah ya ƙara ma nasara kai ne shugaba in ka bani izini in yi magana in baka bani izini ba in yi haƙuri sai sarkin ya gano to an yawon ga yaron ba mai hankali ba ne sai ce e magana yaro na baka izini sai ya ce sarki magana akwai dunkulalla akwai buɗaɗɗa in kana so in maka dunkulalla in kuma kana so in maka buɗaɗɗa sarkin ya yi mamaki ya ce yaro buɗe ta buɗe ta i buɗaɗɗa to zai ce to tun da kai ka bani izini ka ce ni yaro ne bai kamata in yi magana ba ya ce inda girma ake aiki da shi da ina tunanin waga kujere ba kai ka cancanta ka zauna ta ba akwai wanda sun girme ka inda da girma ake aiki ko ina da wannan kujerar da kake bisan ta sarki ba kai ya cancanta ka zauna ba dan kana kallo akwai uwayenka akwai kakanninka akwai wanda sun fika shekaru amma ka zo ka zaune ka kare su kenan ba girma ba ne aka kalla aka ɗora kanan wuri ya ce na biyu ranka ya daɗe inda girma ne ake aiki da shi ko'ina da alhudu-hudu bai da girman da zai shigo cikin tawagar jama'an mutane da aljannu da wane ne ya zo gaban annabi suleiman ya magana da bai isa ba ya ce ni kuma na san duk ƙanƙanta ta ban kai ƙanƙanta tsuntsu alhudu-hudu ba amma ya iya tashi ya yi magana cikin gayya ta aljannu da mutane gaban sarkin da ya fi kowane sarki ya ce saboda haka ƙarshe ya yi ta nan kaɗan ne na gai cikin martanin da ya ma sarki sarki ya ce yaro na baka izini yi magana ƙarshe daga baya kuma da ya yi magana maganan ma da ya ta yi zama gwaninta da ba abin ban mamaki da aka wasu jahilai da an yi magana ya ce a ai yara yara ne ba su da cinkayen nesa ba su da hange sai su hana ruwa gudu to ƙarya ne in dai zance na gaskiya ake yi da kaji ana kawo yara yara su fita banda yara to akwai iskancin da za a shuka a wajen da kaji ana zancan yara kar su yi magana sai tsofaffi to akwai rashin gaskiyar da ake so a yi amma duk inda duk taron da ya zama na taron gaskiya ne kuma ana neman gaskiya wallahi ko ga ɗan jariri ka fito karɓanta ake ba tsayawa kallon yarintan mutum انظر لذات القول لا للقائل الحق مقبول ولو من جاهل asalin mai hikima ce ka ɗora kallon magana kar ka ɗora kallon mai magana ita gaskiya ko daga bakin jahili ta fito karfanta ake yi ala kulli hal ka in shiga wani zance na daban ɗan makaranta wannan ƙoƙarin da kuka yi ina kiran ku wallahi ku ci gaba da yi idan kuka ci gaba da yin shi za ku bar tarihi mai kyau kuma sannan kowa zai ji daɗin rayuwar shi tun a duniya kamun lahira yau in aka ce ku kuka gina makarantar ku da kanku don Allah akwai ƙalubalen cewa ana cikin karatu wata rana a ce an tada makaranta babu wannan tunanin ba wannan tsoron akwai ƙalubale na cewa wato malam ko malama yanzu ya zama kawai yaron wani in ma ya zo makaranta alhaji ya ce yana kira dole sai dai a fasa karatun saboda malam yana tuno alherin da alhaji yayi bai kamata ba a ce an bujire mashi to wannan ya kamata makarantun mu gaba ɗaya mu tsarkake su daga irin wannan dattin wannan datti maradi muna da ƴan kasuwa birjit wanda duk abin da ake neman a yi wallahi suna iyawa amma tarbiyyar da malamai suka ɗora ‘yan kasuwa akwai akwai tawaya ciki tarbiyyar da malamai suka tsara wanda su suka ɗora ‘yan kasuwa akwai wannan tarbiyyar tana ta buƙatar gyara bai kamata ba ɗan kasuwa musulmi kai abin da ma ya fi muni sai ka samu wani ɗan kasuwa wanda ya zama hamshakin ɗan kasuwa ana faɗin shi a garin maraɗi kai malam ƙarƙashin ka yi karatu yaron ka ne kai ka karantar da shi yanzu ya shahara wai wannan ɗan kasuwai gaba ɗaya rayuwan shi bai da wayo bai da lissafi bai da hankali bai da tunani na ya ce bari wata rana ya kawo ko cinciya ce a makaranta a ishara wannan ɗan kasuwai bai wannan wai in kaga ya taimaka ma makarantar malamin nan nashi wai malamin ne ya ɗauki duwawu ya je ya tarda shi wai shi ne ya je ya tarda shi ni a nan maraɗi na san malaman da suke ɗaukar duwawunsu suna zuwa shagunan almajirin da suka karantar sannan su gaya wasu bukatun shi wai sannan ya biya ma malamin shi bukatun don Allah wannan tarbiyya ce mai kyau a ce zahi sanyi iska ruwa duka malam yana fama da kai yana ta haƙuri don ya amfanar da kai ka samu karatu sai bayan ka samu karatun ka yi ilimin yanzu Allah ya ɗaukaka ka ka zama babban ɗan kasuwa yanzu dan ka ɗaukaka sai ka zama ɗaukake kuma saboda ka ɗaukaka sai ka zama ɗaukaki sai ka jira wai sai lokacin da malam ya je ya tarda ka ya gaya mai matsala sannan kaɗai ka san malam yana da matsala bari ka zo ka kama mashi to in ba ka kama ma malam da kanshi a rayuwar shi wannan ka bar shi Allah zai kama mashi to ita kuma makarantar mi ta maka ba nan ka taso ba ba nan kai karatu ba me yasa ba ka da lokacin da zaka saula gire ko na yan bakari ka kawo ka ce wannan malam gashi ayi karatu to ha tarbiyyar tarbiyyar ɗaliban mu kenan yanzu tarbiyyar ɗaliban mu kenan yanzu wai sai radda mutum ya ga ya samu miliyoyi na litar hankali wanda ya rasa yanda za a yi da su sai ya mahalkin malam kawai da sahi sai ya taso ya zo makaranta malam kuna lahiya na zo ne in gaida ku wallahi in ya kare can sai ya ishi ishi ishi ya tukunkuna matsala ɗari ya tashe shi wai ya yi taimako kenan taimako ne wai ya baka dala ɗari wai ya miƙa maka wai sai ma duk ƙunƙuni wai ya baka wai malam ga wannan ai bari da ce kai malam kamar dai wani zakka ya ɗauke ka ko wani ƙasƙantacce domin duk ɗalibin da za ka karantar da shi dare da rana kowane lokaci ka yi fama da shi Allah ya ɗaukaka shi arziki ya dawo yanzu sai in ya yi mahalkin ka kaɗai sai ya zo wajenka in ya zo sai ya baka ya baka dala ɗari wai taimako ne ya kawo maka to kaga shi abin da ya sa a cikin zuciyar shi ya sa kai wani irin kaskantacce ne wanda bai san daɗin kuɗi ba daɗin karatu kawai ya sani saboda haka aka ba shi ɗari sai ya jima yana fatan alheri da addu'a ko haka fa na ji ga wani gayi lega na ji shi yana faɗi wai ya ce malam wane ya gai sunan malamin ya ce in ka wuce makarantar shi ka ba shi sarakar dala ɗari tsawa yake daka ma ɗalibai ya ce kowa ya shiru in aka yi shiru sai ya ce alhaji wane ne ya zo ya ba ni sadaka don haka ku mashi addu'a Allah sa mashi albarka Allah ɗaukaka shi Allah shi wannan gayan da yake ba da labari sai ya fashe da dariya sai ya ce to ni radda na tashi tafiya wajen wannan malamin dala ɗari zan ba shi don ya tsaye da ɗalibai a mana raka a biyu wai in dai zai tsaye da ɗalibai a daina karatu a yi addu'a saboda an ba shi ashirin to kenan in na ba shi ɗari ni tsaye da ta zai sai sun mana raka a biyu su ci gaba ka ga wani gagayen da na jana wannan hirimi ne yake ni na farko dai yana nihin wannan malamin kaskantacce na biyu kuma yana nihin wato su malamai masu karantarwa su duk abin da kaɗan ba su to sha'awan shi suke birge su yake sai su ji kamar ka ba su duniyar nan to wannan kaskanci ne don Allah da malamai mata da malamai maza duk wanda kuɗin masu kuɗi ke birge shi kayan da masu kuɗi ke sawa yake ganin dole shi ma ko ta gaskiya ko ta ƙarya sai ya sanya irinsu abinda masu kuɗi suke hawa na motoci yake ganin ko ƙarya ko gaskiya sai ya hau irin shi don girman Allah ya aje harkar karatu ya koma kasuwa ya daina cin mutuncin addinin musulunci hanyar jirgi daban hanyar mota daban idan kai malami ne Allah ya kawo maka arziki cikin sauki babu matsala ka ci mai kyau ka sa mai kyau ka sai mota ko wadda ta hita kowa a garin nan babu matsala daidai amma idan Allah bai kawo maka ba to ka tsaya inda Allah ya aje ka kuma ka yarda ni'imar da Allah ya maka tahi ni'imar da Allah ya makowa yaushe Allah zai baka alkur'ani ya baka ilimi na addinin musulunci ka dawo kana kallon kai kaskantacce ne duniya bata ma daɗi ba suwa na 'yan kasuwa su ne masu more ma duniya yaushe kai da Allah ya ba alƙur'ani za ka dawo kana zillimi kana jin takaici ba ka da kayan sawa ko ba ka da mota hawa ko ba ka da gida irin na suwa ne sai ka ce ko ma ta wace hanya ce ka irin shi wannan ba aikin malami ba ne wannan ba aikin malami ba ne don haka ina kira ga malamanmu masu girma masu daraja maza da mata duk wanda ya kama tafarkin ilimi to tsarkake zuciyar shi abu na biyu kuma ka yarda ɗari bisa ɗari ba wai ga baki ba a ka gamsu har a zuciyanka wallahi Allah ya maka gatan da bai masu alhajiwa na irin shi ba in dai akwai wani a bisa doron duniya wanda kake ganin Allah ya mashi ɗaukaka wadda bai maka ba bayan Allah ya baka ilimin addini to kai kana cikin wanda suka rena Allah ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لقيت لكن لأخدمه أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أهزما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لأذما ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم wannan malamin yake cewa ni ban sha wahala ba wajen neman ilimi in bi zahi in bi sanyi ko ruwa ko iska ko damana ko rani ko wanda lokaci in yi ta kokarin zuwa makaranta don neman ilimi sai na kare wannan shekara da shekaru kuma sai in dawo in zama dan boye boyin wasu yan kasuwa bai alhaji ne zai ɗora mana tsawa haji kina na cire cire alhaji ya kira a'a kamata in na kira alhaji jikin shi ya ɗora cire cire tabbatar da malam wane ne ke kira amma ƙarya ne a ce shi ne zai kira na in dawo ina rawar jiki ina alhaji wala ne ya kira na ya kuri na dawo wannan zancen banza ne kake malam ashe baka san menene karatu ba kenan saboda haka ni wato wannan malamin aljarjani yace ban ba da kaina ba na sha wahala wajen yi wa ilimi hidima dan in dawo in zama dan hidimar wani dan boye boyin wani yaron wani yace a'a na yi haka ne dan ni ai mani hidima ba dan in yi hidima ba ya ce a ashika bihi garsan yanzu zan sha wahala wajen dashen iccen ilimi in sha wahala in yi tabar ruwa in yi tabar ruwa in yi takulawa da ilimi har ya girma ya girma ya girma wa ajinihi zullatan kuma a ce ɗayan itacen da zan cira yanzu kaskanci ne da wulakanci idan ya ce in dai haka nan ne fattiba'ul jahli qad kana ahzama kawai kenan mutum ya tsaya jahilin shi yahi kai hin basira yahi hankali yace walau anna ahlal ilmi salu inda a ce masu ilimi sun kiyaye ilimi sun tsare shi sanahum da ilimin nan ya ishi ya tsare su yau ƙungiyoyinmu na musulunci saboda ba a aiki da ilimi duk wanda ya ga dama sai ya tattaka su in mar ya ga dama sai ya wulakanta ƙungiya ko ya ce ya mata hukuncin kaza in gubernar ya ga dama sai yi in wani kwamsar ya ga dama sai yi amma inda an yi aiki da ilimi na rantse da Allah kwamsarancin kwamsar ba ya tahiya dole sai ya nemi malamai inda an yi aiki da ilimi aikin mer a gari ba ya tahiya dole sai ya nemi malamai shi ne zai zo ya nema ba ku ne za ku je ku baje wajen shi ba sarautar sarki ba ta tahiya dole sai ya zo ya waiwaye malamai wani mai hikima ya ce mahi alherin sarakuna su ne waɗanda suke neman su zauna da malamai ya ce su kuma mahi alherin malamai su ne wanda suke nisa da sarakuna kenan shi malami dole shi ne ya yi nisa ga ɗan duniya aka ce wanga ɗan duniya ne ko mai abin duniya kakkace tawadu'un ya kaje kana kaskantar da kai wajen shi kasan sama malamai shi suke tawadu'un yau tawadu'u ba kai shi ga dan uwanka almajiri sai a ganka kana rikici kana faɗa kana baka ta iskanci in dan uwanka ne almajiri amma in ɗan kasuwa ne sai ka ce to alhaji tun da kun sa baki zancen ya wuce nan wa ake samun kokowa cikin almajirai ka in ce malamai go malaman musidibin da su ne cikin almajirai za a samu kokowa da rigima da rikikiya a yi daddahe su ƴan uwansu su ta sha masu aya da hadisi su kiya a yi ta karanto masu hadisi su kiya kowa ya zuciya amma da an kira wani ɗan kasuwa wanda ya taɓa ba su taimako ko ya taɓa hidda zakka ya ba su jikka hamsin hamsin yanzu da ya zo ya sabaki sai a ce to alhaji wallahi tun da dai kun sabaki zancen ya wuce komi ya kare har an kashe wutar don Allah wannan malamai ne ko 'yan iska malamta ce haka ko iskanci ne wallahi wanga ba malamta ba ne iya shege ne da tashanci ku zo kuna kokowa kuna gardama bisa kan wani abu a kira ka gehe a ce malam don girman Allah ku yi haƙuri ku tuno Allah ya ce kaza ku kuka yi mutanen karatun nan a karanta ma ayan nan ai ai a kira wancan a karanta ma yayi zai ya ce ah ai wannan ayan na fi ka sanin ta eh kaza kaza karshe in wani yazo ya sa baki saboda da dan kasuwa shikinin wuta ta mutu wannan yana nuna akwai tawaya ko babu tawaya to tawayar da ke da kwai shine masu ilimi suka wulakantar da ilimi dole ne su masu wulakanta duk wanda ilimi ya wulakantar da shi wallahi sai ya wulakanta shi amma inda ya tsare shi da ilimin nan sai ya tsare shi in ka kare ilimi kan nuna yana da martaba da kima shi yasa a ka'ida ta ilimi fa ba ko ina ake zuwa ai karatu ba a ba ko ina ba ko wa'azi ne aka gayyato ka katar da wurin gaba ɗaya ba natsuwa sai shirme wasu na kiɗi wasu na ihu wasu na shewa in dai kana girmama ilimi ka tahiyanka dan kuma kai ma kana